ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله mun gode Allah tabaraka wa ta'ala da ya nuna mana wannan lokaci yau muna sha hudu ga watan zulqa'ada hijira nan Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara 1444 wanda ya daidai da uku ga watan Jun na shekara ta 2023 miladiya a mun dawo kan karatun mu na littafin shekul islami wasu arifin anami alhaji ibrahim ya sarrafi allahu anhu da ake ce masa ruhul adab lima hawa min ikamin wa adabi lura da littafi na sharhi na lubbi muna cikin baitin da shekul islami wasu arifin anami alhaji ibrahim ya sarrafi allahu anhu ke cewa لا تملك العزة لدى الكلب بلا تعذر عند مليك لا ولا شيخ رضي الله عنه yake cewa karka nemi girma a wajen halittu ba tare da neman girma a wajen mahalicci mamallakin su ba karka yi karka yi to muna cikin wannan baiti mai lubin lubbi yake mana bayanin abin da wannan baiti ya kunsa a karatun da ya gabata ya kawo mana hadisi na sai Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da yake magana akan cewa kul amantu billahi thumma astaqim kace kai imani da Allah sannan sai ka daidaita to sai kawo yace amma al-juz'u thani min al-hadisi فهو يوجه إلى أن يطلب المؤمن من الحق تبارك وتعالى إقامة القلب والقالب على الإيمان والتوحيد الذي يصدقه العمل ذلكم الذي يمنع من صفات صاحبه إلى غير الله يسمنا أما الجزء الثاني من الحديث أما ينكي نبي ليك شكمنا حديثي فهو يوجه إلى أن يطلب المؤمن yana fuskantarwa cewa shi mumini ya nema min alhaqi tabaraka wa ta'ala daga wajen Allah madaukakin sarki iqamatul qalbi ya tsayar masa da zuciyarsa wal qalibi shabun da ke juyawa gare shi alal iman akan imani wa tawhidin ladhi yusabbihu al-amal sannan kuma da tauhidin da aiki zai gaskata shi zalikum alladhi yamna'u min al-tifat wanda wannan shi zai hana shi ya juya mai wannan yanayin shi ne zai samu wato ba zai juya ba ila ghairillah zuwa ga wani Allah tabaraka ta'ala to kamar yadda muka karanta cewa da shi yake maka karka nemi girma a wajen kowa sai a wajen Allah tabaraka ta'ala karka yi karka yi sai mai lubbulub ya kama ka hadisin nan annabi sallallahu alaihi wasallama da yake cewa kula amantu billahi thumma istaqim kai imani da Allah sannan sai ka daidaita to a cikin wannan sai ya kawo mana cewa juz'i na biyu shine istiqama din da aka daidaito da ake so kai yace to wannan yanki na cikin wannan hadisin yana nuna maka cewa yana fuskantar da kai cewa kai mai imani da Allah tabaraka wa ta'ala to ka samu tsayuwar zuciya zuciyarka ta tsaya ta samu istiqama sannan duk wani juyinka da motsinka da za ka yi nan ma ka samu daidaito a cikin Allah tabaraka wa ta'ala sannan yake ka samu tauhidin da ya gaskata aikin da kake yi yace wannan tauhidin shine zai hana mai shi ya juya zuwa ga wani Allah tabaraka wa ta'ala ba zai juya ya ga wani Allah tabaraka yace mana lidhalika qalu fama tasqama alqalbi ala ma'rifati Allah wa ala tashiyatihi wa ijlalihi wa mahabbatihi wa mahabbatihi wa iradatihi wa rajaihi wa du'aihi wa tawakkul alayhi wal iradi amma siwahu istaqamat aljawari kullaha ala ta'atihi fa inna alqalba huwa malikul a'dha wa hiya junuduhu fa idha istaqama almaliku istaqamat junuduhu wa ra'ayahu وعظم ما يرعي المؤمن استقامته بعد القلب من الجوارح اللسان فإنه ترجمان القلب هو المعبر عنه ولهذا لما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالاستقامة في بعض من الأحاديث الباب أمر معها بهز اللسان ففي مسند الإمام أحمد عن أنس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه sai yake gaya mana cewa lizalika saboda haka kalu suka ce su malaman kenan kama tasqama alqalb ala ma'rifatillah duk lokacin da zuciyar bawa ta tsaya akan sanin Allah wa ala kashiyati ta tsaya akan tsoron Allah wa injilalihi da girmama shi wa mahabbatihi da tsoronsa wa mahabbatihi da son Allah tabaraka wa ta'ala wa iradatihi da bin nufin Allah wa raja'ihi da kwadayin abin da ya zo daga wajen Allah tabaraka wata'ala wa du'ayi da roƙonsa wa tawakkul alayhi da dogaro da shi wa irad amma siwahu da kauda kai da dukkan abin da ba shi ba istiqamatul jawarih sai gabobi gabaɗayan su ma su daidaita kulle a gabaɗayan su ala ta'adihi akan biyayya Allah tabaraka wata'ala fa innal qalb lalle idan zuciya ko malikul a'za ita take mallakan gabobi wani junudu kuma ita ce wato rundunan gabobi din fa idan taqama al-malik istaqama junuda idan mai mulki ya tsaya daidai to to rundunar sa ba za ta tsaya daidai fara'aya da abin da yake kiwo dukan za su tsaya daidai wa'adan ma ya ma'lumin abin da mutum zai fi kiwonsa mumini shi ne istiqama da wuri shi ne tsayuwar da ya yi ba da kalbi bayan zuciyarsa mai da jaware da gabobinsa a cikin gabobin abin da zai tsaya mai da hankali a kai shi ne al-lisan harshensa fa inna wutar jamalul qalbi saboda shi harke shi yake fassara zuciya wa mu'abbaru anhu kuma shi ne abin lura a ciki ولهذا يجي saboda wannan لما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالاستقامة يا عند النبي صلى الله عليه وسلم تفتح عليه شيء من الاستقامة في بعض من الأحاديث في الباب أشين وسشاشي نهي سمونا بابي أمر معها بحفظ اللسان sai umarni a tare da wannan ya ce a kiyaye harshe fafi musnad imam ahmad ya zo a cikin musnad na imam ahmad an anas bin radiyallahu ta'ala anhu daga sai na anas Allah kara masa yadda an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga annabi sallallahu alaihi wa tabbata gare shi kala ya ce la yastaqi imanu imanu abd imanin mutum ba zai daidaita ba hatta yastaqi qalba har sai zuciyarsa ta daidaita wala yastaqi qalbahu zuciyarsa ba za ta daidaita ba hatta yastaqi lisana har sai harshensa ya daidaita ga wannan wajen ana so a gaya mana da shehu ya ce la ta zulibu da inda ladar kalbi bila ta abubuwan inda malikin lawala karka nemi girma a wajen halittu ka nemi girma a wajen mahaliccinsu mamallakinsu karka yi karka yi karka nemi wani girma a wajen su duka to sai ce mana dole sai ka samu istiqama istiqaman nan daidai duk da tsayuwa cikin shanin Allah yace shine ka samu tsayuwar zuciyarka zuciyarka ta tsaya akan sanin Allah tabaraka ta'ala ka samu sanin Allah tabaraka ta'ala sannan ka samu tsoron Allah sanin Allah na kololuwan ake nufi kai ka samu sanin Allah a maqamul ma'rifati wajen sanin Allah din ka samu ma'arifa tun da da cikin makamatun nan kamar da aka sani tun daga ƙasa kada cikin makamun islami da abin da ke cikin gidansa ka wuce wannan ka shiga makamun imani da abin da ke cikinsa ka wuce ka shiga makamun izani da abin da ke cikinsa tun da a makamun izani za ka samu al-ma'arifa shine kololuwa to ka samu sanin Allah tabaraka ta'ala ake nema a cikin zuciyarka sai zuciyarka ta daidai da sanin Allah sannan ta samu tsoron Allah ta samu ganin girman Allah ta samu tsoro da soyayya tsoro ne amma kuma ga soyayya a haɗe sannan ta nufi Allah ta baraka ta ala duk abin da kake ciki ka nufi Allah shi ma sannan da kauna kuma kaunar rahmar Allah ta baraka ta ala da roƙonsa a cikin komai sannan da dogara da shi sannan da kau da kai akan dukkan abin da ba Allah ta baraka ta ala ba irad amma siwa ka kau da kai da dukkan abin da ba Allah ba ba ka ganin komai kenan ba ka jihudin komai a cikin komanka sai Allah ta baraka ta ala yace na an samu haka istiqamar jawari kullaha sai gabobi ka dusu ma su daidaita ala ta ajiya kan biyayya wa Allah saboda zuciyarka ta daidaita wajen bin Allah tabaraka wa ta'ala to gabobin ka gaba ɗaya su ma za su daidaita a cikin bin Allah tabaraka wa ta'ala a wannan wajen akwai abu lura da yawa a ciki lokacin da mutum ya fara tafiya kan hanyar Allah tabaraka wa ta'ala zuciyarsa ne za ta daidaita ta samu istiqama sai ya zama baya jin wani abu a cikin zuciyarsa duk abin da ya zo ya karba ya yadda ya sallama kaga ba maganar mutane yake ba ya riga gama da mutane dama ba da zuwa yake ya gama da ana maganar shi da zuciyar mu ya aikata abu kaza ya ji daɗi ya aikata abu kaza bai ji daɗi ba ya aikata abu kaza ya burge ya yi abu kaza bai burge ba shi dan Allah yake kawai baya neman burgewa baya neman ciwon ya yi ko bai daidai ba ba ruwansa da wannan tona shi dai Allah ya kai babu ba wanda ya zama shi ba zai ji daɗi a cikin rayuwa ba ba kan mutane yake ba ya gama da mutane dama to idan ya zama zuciyar nan ta miƙe ta tsaya to gaɓoɓi ma sai su tsaya ai mun san yadda zuciya take ko ina ga magana ta ko a baya ma yadda kalmu take ita zuciya za ka yanke ta tana da marati ita ma a cikin shanin subanci akwai zuciya tana da marati hawa hawa ne zuciyar dan adam daga farko tana ina ne kanari ne zuciyar mutum daga farko tana wani makami ne tana marati da su ko yawwa tana umurtansa da mummuna aiki shi ne inda zuciya take daga farko kuma ubarri'u nafsi inna nafsa la amartu bisu to zuciyan kowa daga farkon tafiya tana amartu bisu mummuna aiki kawai shi ne aiki da kawai abinda za ta sa maka kenan sai ta sa maka yi mummuna aiki kai mummuna aiki nan za a fara to sai ka dage ka fara kokarin ya za ka gyara zuciyar mummuna aiki sai da buge ka yanzu misali kana zaune ga karatu an yi misali kana jin karatu a cikin wayarka ko ko kuma ga bidiyo za ka kalla a wayarka sai zan bidiyo nan na wani tarihi ne ko karatu nan na ƙura'ani ne ko wani ba'azi ne sai ka ce kai wala ba ka jin daɗin jin karatu ko ba ka jin daɗin wannan bidiyon ba ka jin daɗi amma idan aka samu na wani maganan banza ne misali audio da ka kunna kana ne ko bidiyo da ka kunna kana kallon ka shiga wani feji ne an saka wani abu mai burgewa yana burge ka suka ji kana jin wani nishaɗi kana jin wani daɗi saboda mummuna abu ne to nan zuciyar ka tana jin daɗi amma in kyakkyawa abu ne bacci ne ma zai kama ka wata gida sai da duka gari ka ji cewar ba ta so ba za ka ji daɗi ba kafin ka tara mutanen da za ka zama mutum ya zo ya zauna ana gaya masa Allah ana gaya masa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana jin daɗi ba da wuri ba amma da ana zagi ne ana zagi wani ko ana cin mutuncin wani sai kan kamar ka je ka rungume mai magana ba tsabar da ake da kake ji kana jin daɗi saboda saboda zagin wani yake amma in yana faɗan Allah yana faɗan annabi sallallahu alaihi wasallam yana ga maka wai shi jani yana ga maka wai shi ibrahim ko a jikin ka ba za ka ji ba yana ta faɗa baka ji ba amma da zai dawo kan wani ya kama zakin sa sai ka ji yana murye da zai mai da magana ta ta koma batsa ko in ba zai yake yi yana maganganu na batsa sai ka ce kan ai malama ya bai ilimi ya baka ji ba ai ai gani abu kaza yayi to abin da yake mana daman nan ne zuciyar da rage saboda mummuna abu ne amma rashin musulmi tana murnan ka da mummuna abu in ka dage kana gyaran zuciyar da zikirin Allah da nafifili da abubuwa sai da koma lawwama alquran ya ga mana wala uqsimu bi nafsil lawwama Allah na rantsuwa da zuciya mai zargin kanta to daga wannan lawama za ta koma nafsu ce amma lawama tana da shi kanta a lokacin kayi aikin jirgi kai baka yi ba kayi daidai kai baka yi ba tana kana yi kana dawowa saboda za mu zuci a jirgi yawa ce a cikin ka to zai ka zama kana jin kai kamar an yi aikin nan yayi ba kai bai yi ba an yi abun nan yayi kai kana zuwa kana dawa kana zargin kanka ke to tana da wama din nan in ka dage mata da zikiri dama alqur'ani ya ga mata zikiri ne zai wuce da ko qad aflaha man zakkaha wa nafsin wa ma sawaha qad aflaha man zakkaha wa qad taba man dassaha Allah ya ce zuciya da kuma jikinta wanda ya tsarkake zuciya hakika ya yi rabo ashe ba Allah ne zai tsarkake maka ba kai za ka yi kokari ka sai Allah ya yi qad aflaha man zakkaha kai za ka yi tafiya kaga irin wannan tazkiyar shi ne Allah ke gudanar da shi kai amma kuma akwai tazkiyar da Allah ke garbe wala da zakku a musulku ko a lam kullu taqa nan kuma ba za ka saka ce a ai ba wanda yake a hukunci ne ba wanda yake a kaza kai zai bonka ka wannan ba su ba su wannan kai tazkiyar kanka ka gyara zuciyar naka ake so to daga nan kaga za ka bada ta koma lawama daga lawama kuma zai ta koma mutumainna ba ta nutsuwa zuciyar sai da zikirin Allah zuciyarka ba za ta nutsuwa sai da zikiri allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillah tatma'innu qulub wanda suka yi imani da Allah sune wanda zuciyarsu tana nutsuwa ne da zikirin Allah da zikirin Allah ne waɗannan zukatan zukatan bayan Allah na gari suke nutsuwa idan kaga ana zikirin Allah kana jin haushi ba ta zuwa yi to zuciyanka ne bata zuwa bata tsakanin gurbin da ba a gurbin na aiko yanzu wani yana yana ji ana karatu ne yanzu hankali ta kwace amma ana fara zikirin nan sai hankali da dare to me ba mu kenan ana karatu in karatu ake yi hankalin zai kwanta amma ana fara zikiri za ka zai tashi to wannan duk wanda ya fara irin cikin wannan wajen za ka samu zuciyarsa ne take kin zikirin Allah wanda kuma misali ana zikiri yana jin haushi to kaga shi an da lalace alqur'ani ya ga mana wa idza qila lahu la ilaha illa allah yastakbirun ko ba ka bane idan ba ila ila illa Allah sai girman kai yazo sai ka ji haushi kake ji ala la ilaha ba kana jin haushi subhanallah aji ya baci kenan ana zikanta munafikai aka ce wala yadhkuruna Allah illa qalila ba da zikin Allah sai dan kadan shine da zikin Allah ke tunda in ka zo sallah zaka ce Allahu akbar ga Allah gure wannan zikirin jiki amma mutum ya zauna haka yana zikiri ya ba zai yi ba ba zai yi wani zikiri ba in kana yi ba sai ya ka wannan mahaukaci ne ma ko ba da wani ke sa alƙur'ani ya baka inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab akwai aya ga masu hankali zuwa ne masu hankali allazina yanzuruna la qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim su ne masu ambaton Allah a tsaye a zaune a kwance a kowane yanayin suna bigin Allah wala ko kai nan bijaniya ne kai dan faila ne ana bigin kana jin aure kai da cikin na magana kar kai zamani ai sai kai ma kai da zikiri ba magana yadda ake yi ba lokacin da ake zikirin ya zuciya ka dai shi magana da ake haushi kake ji ko daɗi abin da kake ji a cikin zuciyar kan shi ne to a nan duka kowa muku bayyana sai ka zama irin shehunan mu shehun mu shi a ji a ranar yi rafi Allah wani Allah ta rama karama shi in an zo sai ya ce a kama kunnen nan kunnen za a kama a ta kona zikiri a ciki a ta nan na ba zikiri a cikin kunne har sai ya ji haka suke bayan Allah da saboda haka a kowane yin ba a zikirin bai shi ba zai ji nutsuwa ba nutsuwarsa tana ba ruwa ne da zai mata wani kuma in ana so ya nutsu a masa yaya a masa dadin mata ke in an yi dadin mata ga dadin yan matan sa da mine ne sai ya ji ya nutsu a nan zai samu nutsuwa yau bai ji kudu bai ji muryar mutuwarsa ba saboda haka hankalin da zai kwanta ba duk yadda za a yi zai kalama da gidansu in bai same ta ba sai ya ji muryar da zai nutsu wani kuma wani abu bayan tsar da shi abin da zai ritsar da shi shi ne yanzu an zo an zauna an zagi mutane an zuwa mutuncin sai ya wani wannan ma ba zai ritsar da shi ba sai an bashi labarin kuɗi a bashi labarin kuɗi ko ya samu kuɗi ranar da zai rito amma duk abin da zaka wannan ba zai samu rituwa ba wani kuma in bai je ya aikata sabon Allah ba ba zai rito ba wani kuma in bai yi izgilanci ya ci mutuncin wani ba ba zai nutsu ba kowa dai da irin abin da yake nutsar da shi to ana so zuciyarka ta koma kana nutsuwa ne da zikirin Allah ya zama abin da zai nutsar da zuciyarka zikiri haka ake so ka zama to da ita zama mutmainna daga nan gobe ta koma rabiya sai Allah ya tada ita kenan ta koma rabiya ta zuciyarka duk abin da aka ji zuciyarka yana so to Allah yana so in dai an ga kana son abu kana bin abu to Allah ne ke zuwa abu amma in Allah ba su dora da kawai sai da kuma radiya da sai da kuma marbiya ta an hafi yardan Allah gaba daya to wannan makamatu su ne zuciyar mutum zai kai sai ya samu tsayuwa idan ya zai nan sai gabobin sa sai kuma su tsaya kowace gaba sai ta samu istigama ita ma wanda yake yana dariƙa ɗan dariƙa ne shi ɗan tijjaniya ne ɗan faila ne amma zuciyarsa bata tsaya ba gabobin za su tsaya gabobin sa ba za su tsaya ba saboda haka ƙarya yake yi kenan ƙarya yake yi kana ɗan tijjaniya ɗan faila ne za ka ce kai yanzu ka gane komai dai ne ka ɗauki albakarin ka je ka sa a cikin birnin ba tun da ba taka ba ka ce wa duk ɗaya ne wai wani ɗaya ai kai da ka samu tsayuwar zuciyar nan to gabobi kamar da za su yi can za su tsaya gabobi amma in gaban kamar da ba za ka ɗauki hannu ka je ka taɓa wasan da ba taka ba za ka zalunci wani ka ce wani shehu ne wai inna lillahi wa inna ilaihi wani shehu wani shehu ne ai ka ga nan kana kana bautan son zuciyarka ne ba kuma Allah kake ba akwai bawan Allah da ake bari kistarsa wani waliyin Allah ya zo ya zo wucewa sai ga wata mata haka sai ta matar sai ta matar suna tafiya da kudi su zai ba shi karatu sai ta ba ta ce a halittar Allah ga ina wannan cikin halittar da Allah ya ke ya ta mata sai wuce shi ma muridi sai ya taba mata ya ji daɗin taba ta kuwa shi ka tunda ya ya gane mace ne ma ya taba ta har ya ji ana tafiya can sai sai aka zo aka samu wani maciji katon maciji a kwance sai ya shafa macijin yadda ya shafa mace na ka shafa macijin gobe sai shafa macijin ce kai ka ji wani halittar Allah ko ba irin wancan ba sai muridi ya tsaya hannu ya kagara ya kagara taba ya kagara taba taba maciji ashe za ka iya bambance jikin maciji da jikin mace ka ce kuma kai zuwa ganin Allah ne ashe za ka gane wannan sha'awa ne in kai za ka ji sha'awa wannan kuma in kai ba za ka ji sha'awa ba sannan ka ce wai wai wai kana shiga ganin Allah ba yin da kai wannan majzubin da ake cewa mutum zai yi jazba lokacin da mutum ya yi jazban nan in ka ɗebo kashi a kofi ka bashi zai zai ci ne ko ya sha yadda in ka kawo masa ruwa zai ɗauka ya sha to haka zai ɗauki kashi ma ya sha shi ne kashi jazba ba za ka dawo masu wannan hali to ana yin sa ne na lokaci ya zo ya fita ya wuce ba zama yake yi ba sai wani ya ce shi yanzu wannan yanayi shi ne ya yi safa saboda haka kullum shi mai zubi ne bai dawo ba in ya gama da zai rumai da cin shi ya wuce a ina za a yi wannan abu kaga wannan abu duk mai duk wanda gabobin su ba su tsaya ba to kai yaki wanda gabansa ta tsaya gabobin su su tsaya zuciyarsa ta tsaya shi ba zai ga macen ba ba zai ganta ba sai ka tambaye ni to me yasa zai sadu da mata me yasa zai yi aure kuma ga wani haka za ka ce ai yana da sha'awa ai sha'awa yake da shi shi yasa ya yi aure a cikin da mace wanda ya samu sanin Allah ba ka yi ba lokacin da ya zo zai sadu da mace ko ya ji sha'awar mace to akwai zikirin da yake karantawa lokacin da ya sadu da ita yana karanta zikirin Allahumma jannibni shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana ko lokacin da mutum zai zo da zai wannan zikirin to arifi masanin Allah in ya zo ya zo kusa da mace wannan zikirin ya ji dadin zikirin ne zai jawo har wani zai ga ba dadin ba shi mai zanarwa dadin wannan zikirin da yake yi ne zai jawo har ya ji har wani zai ga ba wai daɗin mace zai ga mace a mace har yanzu daɗin ta dan Allah wannan wurin an zuwa da wuri ba ba da wuri ba to kaga ba zai yi yanzu ka fito ka ce ka dan tijaniya ne ka dan faila ne wai ka yi wani abu wai ka gane wai ka yi sauri ka yi wurin da muke faɗa mun da yi ha akwai wani ba wani wani haka ne akwai akwai wajen da za ka isa amma lokacin da ka isa nan ba kai da akwai da babu duk ɗaya ne a wurinka babu akwai babu babu a wuri kai dai ne ba ka iya bambanta ba lokacin da ka bambanta to ka yi ƙarya ka kai da kanka ba a bambanta a wannan wurin to saboda haka ana abin da ake gawa da shi ne in kana neman tsayuwa a cikin hanyar Allah sai gabobin ka duk sun tsaya in aka samu wata gaba ta yi tsayuwa to wannan biyayyar da kake kana yi ƙarya ne ba biyayya sai ka tsaya da yake mana saboda ita zuciya ita ce take mallake gabobi gabobi kuma rundunar zuciya idan mai mulki idan mai mulki ya tsaya daidai to rundunarsa da mabiyan kuma su tsaya daidai yace wa azamu ma yara al-mu'min istiqamatahu ba'da qalbi min al-jawari al-lisan abin da yake tsaida mutum ya gyara shi bayan zuciyarsa da gabobinsa a cikin gabobinsa babban gaba da take gyara shi shine al-lisan harshensa harshensa shi ke gyara mutum kaga wannan harshen shi ne yake gyara mutum duka a cikin gabobi babban gaba da tafi kowace gaba hatsari harshensa ne abin da za ka fara yake mana fa inna wutar jima'ar kalbi saboda harshe shi yake bayyana mai zuciyar ma labarin ya ji wada zuciya da farkin da ake cewa ko to kaga fitawa ta samu kokarin ta amma shi baki har sai in ya furta ya gama da duka shine babban dan sabon da ake aikawa fiyar yace saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni a cikin wasu hadisai cewa mutum ya kiyaye harshen sa sannan zai samu istiqama yace Imam Ahmad ya kawo cikin musulun nasa da zai na da Allah ya kara masa yadda mutane sallallahu alaihi wasallam yace la yasikin imanu abu imani mutum baya tsayuwa ba kun kana sallah kana yi sallah kun yi ba to imani ka ba zai tsaya daidai ba sai zuciyar ka zabe sai zuciyar ka zabe daidai sannan zuciyar ka za ta tsaya daidai ba sai bakin ka tsaya daidai yasa ne sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo yace sai ne sallallahu alaihi wasallam ya wasa wasiya sai ya ce masa ka rike harshen ka sai ce ya rasulullahi ya zai ne ya rike na kuma shi ne magana ne da labarin mai jawa ba haka yin biyu ka jira abin da bakin ka zai bada amma yanzu abin da ya zuwa bakin ka zai ka bada kawai sai dai ta magana to ba za ka samu su gama ba ba za ka ga inda ake neman ka ba in komai da ya zo bakin ka za ka faɗe shi duk wanda ka ya samu istiqama ya tsaya kan hanyar Allah to ya yi shiru ne bai cika yawan magana ba ko ba komai zo bakin sa zai faɗa ba kawai yasa shi yake cewa wa man nara sirrul mustafa aksar sulta wanda ya samu sirrin annabi sallallahu alaihi wasallam to bari shiga yawan ba za a ga ya cika yawan magana ba ko sirrin Allah idan ba mu za ka yawan magana ba amma yanzu mutum ne an ce ya shiga karar tarbiyyar ya je biya ya fito yana nan sai ku suru ku ai na kai makami kaza ai na hau kaza ai na yi kaza ai yanzu ina wuri kaza ai kaza kaza to wannan shi ke fassara maka da zan kullu ba dan da ya samu to in kace magana ba da zai ba zai yi magana ba mai yawar magana mai faɗan abin da ya ga dama ba ya zuwa ko ina saboda kullum mai duk lokacin da magana ya rusa ransa to saboda haka sai ake gaya mana cewa in kana so ka samu tsayuwa akan hanyar Allah ka samu girma wajen Allah sai ka jira bakinka ba ka ji surutu ba kawai ba ka ji maganganu marasa ma'ana ba kaga wani zai ce shi yanzu zai mutum da yayi ba zagi wani ba ba cin mutuncin yayi wani yayi ba abin da yayi magana ne kawai to magana kawai din ba ba abin da yayi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut wanda yayi imani da Allah da ranar karshe fa alheri ko ya shuru za ka ga mutane da yawa sun yi nadama akan magana amma ka taɓa gani wanda yi nadama akan shiru da yawa za ka je mutum ya fito wallahi maganganu da rai nan na janye su na fara ko amma ka taɓa jin wani ya fito ya ce wallahi shiru da rai nan na janye su na fara ba za ka taɓa ji ba amma za ka ji an ce wane ya fito ya yi maganganu sai ya fito ya ce maganganu da rai nan na janye su amma ka taba jami wani ya ya yi shuru sai a ce zai fi zai ce wallahi shurun da nayi na janye to saboda haka in kana so ka samu istiqama ka samu tsayi wajen Allah tabaraka ta'ala sai ka jira baki ka kace wa mutum saboda wannan harshen da kake gani shi yake lalata gabobin duka harshe zai sa ka bata komi sannan sai ka mana hadisi yace wa fi riwayatin tirmidhi أنا عن ابي سعيد مرفوعا وموقوفا اذا اخفى ابن ادم فان الاعضاء كلها تكتب اللسان فتقول انت بالله فينا فانما نهن بك فان استقمت استقمنا وان عوجاك عوجينا yace hadisin da hadisin ya kawo shi marfu ya kawo shi marfu daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan dan adam ya waye gari gabobinsa gaba daya za su yi gargaɗi wa harshen su ce masa kai harshe ka ji tsoron Allah a cikin saboda mu muna tare da kai in ka daidaita ka zauna kan hanyar Allah muwa mun zauna in ka karkace muwa mun karkace ai yawancin abu da za ka yi sai ka faɗa ka yi yawancin abu da za ka yi ta faɗa ka yi to bayan zuciya ta raya a babu da zaka zuciyarka ne zaka da sai kai to babban wanda yake biyo da harshen ka ne harshen ka ne zai biyo to saboda haka sai ya zama har wato gabobi dukan gabobi suna magana wa harshe gari ya waye harshe ne to dan Allah kar ka zama mu je mu saba wa Allah dan zaka aikata saboda shi bayan zuciya shine mutum na biyu da zai zaka je ka saba wa Allah kiyakin يجي ولعل هذا من أدلة استند عليها أستاذنا الكبير المرحوم شيبة الحمد الشيخ آدم عذري الدماغروي في قوله رحمه الله تعالى رضي الله عنه إذا رأيت شخصا في النار فقلبه هو لسانه وإن رأيته في الجنة فقلبه هو لسانه يجي ولكن سوى العقل cikin dalilan da za mu dogara da su ya ce abinda malaminmu mai girma shaibar hamdi shek adam azare ba da magari allah ƙara masa rahama da yarda da shi yana cewa idza ra'aita shakhsan fi an-nar in ga mutum a wuta fa qalbuhu wa lisanu to zuciyarsa ne da hannun hango shi wa in ra'aytu fil jannati fa qalbuhu wa lisanu in ka gaji aljanna ma zuciyarsa ne da hannun su za su kai shi kaga wannan wannan abin da ne da yawa a cikin mu in ka ga ka zauna kan hanyar Allah har ka samu aljanna to zuciyarka ne zuciyanka ne da harshenka zuwa gaba in ka gano dan wuta zuciyanka ne da harshenka za su kai ka abin da za ka tambaya shi ne idan mutum ya zo a cikin zuciyarsa ya raya abu idan yana da ya raya ba cikin zuciyarsa ko bai fara ban ya aikata kaga za mu gudu za mu zuciya zuciyar ne za ta raya masa da inda yake sannan idan kuma ya faɗa da harshensa nan ma wannan harshen da abin da ya faɗa shi ne zai ja masa to saboda haka yin zaka ce ka dage zuciyarka ta gyaru abu na farko da ake so ka dage zuciyarka ta gyaru sannan bayan nan sai harshen da shi ma ya abin da zai gyara maka zuciyan ka nan shi ne zikirin Allah saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni kulli shay'in saqalatu wa saqalatu qalbi zikrillah ko me yana da abin da yake goge shi abin da yake goge zuciya zikirin Allah ne sannan shi ma harshen abin da zai gyara zikirin Allah ne ina da sallallahu alaihi wasallam wani yazo ya ce ya rasulullah ayyukan addini sun mun yawa na rasa wanne zan yi an ce ayi kaza an ce ayi kaza wani da wanne zan ya ce dan da sallallahu alaihi wasallam ya ce masa la yazalu lisanuka ratban min zikrillah ka je kan harkin ka ya harkin ka ya zama da yin zikirin Allah ka ka zikirin Allah saboda haka ya zama abu da harkin ka ya faɗa zikirin Allah abu da zuciyarka ta bi zikirin Allah ne wannan sai ya gyara ka shi yasa cewa nan da bakari da Allah mun yace maka in ka ga mutum a wuta zuciyar da ne da bakin sa ba su za su gani in ka ga aljanna ma zuciyar da ne da bakin sa wato yanayin zikirin da yayi ya tsarkake zuciya an muka da da nan fadar da man zakka da me yake da tazkiyar zuciya da zikiri da me yake yara harke da zikiri saboda ka dage malam ka zama zakiru kawai kamar mai zikirin Allah ya zama abin da ya fi yawa a cikin sha'aninka in dai da baki ne zikiri ne in a cikin zuciyanka ne ma zikiri ne ya sa za ka gana da yawan hadisi Allah sun mai yanzu a cikin madaki zai zai gubararka Allah ina neman gafaranka saboda yanzu na shiga ban daki nan na daina zikiri da baki na sai da zuciya kawai nake yi ina neman gafara da yawa to da Allah sallallahu alaihi wasallam sai na Aisha ta ce kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullah fi jami'i ayani annabi sallallahu alaihi wasallam yana ambaton Allah a cikin kowane irin cikin Allah yake to kai ma haka ke so ka koma zakiru zakirun bil qalbi zakirun bil lisan ka zama ka zama mai zikirin Allah da zuciyanka ka zama sannan ka zama mai zikirin Allah da bakinka in ka zama zakirun nan ka zama mai zikirin Allah da zuciya da baki da duk abin da kake nema ko da Allah ba duk abin da kake so na girma sai kuma ya samu da shi ya ce maka la tuzlimu in zalata kalbi bila ta'azzuri inda malikin lawala kar ka nemi girma a wajen halittu ka nemi girma a wajen mahaliccin su kar ka yi kar ka yi ga abin da zaka yi kenan abin da zaka mai da hankali a kai in kana so ka samu girman nan shine zikirin nan kai ta zikirin Allah da zuciyanka da bakinka in kana yi to duk girman da kake nema za ka samu insha Allah za mu da kada nan in muka dawo gaba kuma za mu ji irin yadda za ka bi hanyar da zai jawo wajen girman ya samu yadda za ka samu girma da shi ne fada ya ce da hanyar da za ka bi shine ka nema a wajen Allah tabaraka ta'ala abin da muka da dai Allah ba mu radansa abin da muka tsira Allah ba mu radansa da shi ne Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya samu gane abin da shi ne ke so mu gane cikin kiyaye mana dukkan mu sharri duk wani fitina Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya yi mana albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam